تبلغونا بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار وكاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم
هذه الآية وانا آية من هنا تندق يا أيها الذين آمنوا إلى أليم هاي إذوا أليم أدول آية القرآن تافقوا وتآية أتكين قرآني سو حقيقة آية نن تاقن ششير دباي إذوا أبن ديك ديدي غراي وسو abin da zai zama gyaruwar rayuwarsu ta duniya me yasa a ƙur'ani aka tsaya koya wa bayi abin da zai zama sababin a ce rayuwarsu ta duniya ta gyaru domin ita duniya guri ne da ake shukan lahira shi yasa idan mutum ya tozarta duniyarsa sai ta bayu zuwa ya tozarta lahira sai haka din ya iya bayuwa zuwa ya tozarta lahira ba kowa ne yake iya kau da kai daga duniya kuma ya zamo ya tsaya lahira tasa ta gyaru ba galibi a'a ana samun a kula da lahirar ne ta fuska gyara duniya sai an gyara duniya tukun sannan lahirar za ta gyaru misali daga nema ba ka ci yanda jiki na mutum yake bukata ga abinci to a ce kuma matsalan ka tashi da daddare kai wasu na fulfili yaushe haka zai yi a sai zama haka din ya gagara saboda ana cikin yunwa yaushe kuma ko ba samu nutsuwa ba ana tunani ya za a ya za a ya za a shi yasa kenan ai ita duniya guri ne da a ita ne ake shuka lahira ake noma na lahira waddinu shi addini gaba daya kyakkyawan mu'amala matukar ba kyakkyawan mu'amala to ba addini in ka samu al'umma yau in sun fi kowa sallah ko sun fi kowa karatun qur'ani amma mu'amala su ta lalace to sai ya zama addinin su bai da karfi kamar irin yadda yanzu muka tsinci kanmu a kai ai za ka samu ana ta ibadin ana ta iba amma wajen mu'amala ina ake kwatanta yadda addini ya ce a yi yadda ake mu'amala daban yadda addini ya ce a yi daban shi yasa sai zama duk irin abin da ake samu natija fa'idar da ake samu ta bin addinin da yawa kubuce mana take saboda rashin tsayawa a gyara mu'amala shi yasa lalle addinin ya zo da cewa lalle a kyautata mu'amala bari ma abin da yake kwaya a addini abin da yake asali abin da yake harsashi na addini shine tsayawa a kyautata mu'amala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ina ma bu istu li utammima makarimal ahlaki tunda yake lamarin ya zama haka gyara lahira ba yanda za a iya samu kaiwa ba yanda za a iya samu cika sai fa in an tsaya an gyara duniya shi yasa mai ganin cewa wai duniya ta wasu ce a kyale ta a bar tunani ma akan ta a tsaya kawai a tunanin lahira so da yawa irin wannan mummunan fahimta ce domin ko in ba a gyara duniyar ba yaushe ne kuma za a gyara lahira yaushe ne za a gyara lahira shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala a nan ya bayyana ya za a gyara duniya ya za a gyara rayuwar duniya ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya wa'anda suke mummune idza tadayantum idan kuka yi mu'amala ta'amaltum kuka yi mu'amala bidainin da bashi ya zama mu'amalan nan ta fita kunshi bashi kasalami ina misalin mu'amalar da yake ta kunshi bashi kamar salami me ake kira salami kama iza da fa'a ashirata da rahima masala kamar idan mutum ya ɗau kuɗinsa kamar dirhami goma ga misali ya bayar ga wani ya ce lahu don shi wanda aka baiwa dina dirhaman nan goma ya kawo shi wannan mutum bikin ɗari min samanin in ɗari guda na mai inda ajalin ma'alumin bai nahuma wajen a yayin ajali sananne tsakaninsu kamar ga kuɗi na zan baka ka kawo min gero ina bukatar geron nan matsalar ran da aka fara azumi kaga kenan irin wannan mu'amala ita ake kira salami ta kunshi bashi kenan me ya saboda shi wanda aka siya daga gare shi bai bayar ba a yanzu lokacin da shi an bashi kudin amma shi bai bada abin da aka siya ba daga gare shi nan gaba ne zai kawo to irin wannan mu'amala ita ake kira salami ko sautu kamar sautu da to akwai ka'idoji akwai sharuɗa a cikinta wanda malaman fiƙihu za a ga wasu fasalai suke ajiye mata wasu ma babobi wani ma wasu littattafan ma kitabu salami littafi akan bayanin salami akwai sharuɗan da ake bukata a ciki kafin a ce ta halatta dangane da duban shari'a to wakar ko kuma bashi inda yake wani ne ya dau kudinsa ko ya dau wani abu nasa ya ba wani bisa cewa shi wannan sai nan gaba ne zai dawo masa da shi ila ajalin musamman ya zama zuwa ajali wanda yake abin ambato ma'alumin wanda yake sananne wa amma halu amma wanda za a yi yanzu a gama to wannan bai bukatar a ce sai an rubuta wannan ba bukatar a ce sai an rubuta ba lalle ne a rubuta ba in an rubuta din mai kyau ne amma dan ba a rubuta ba ba a ce an ba tsari na shari'a ba ciniki ne shi mai siye ya biya kudin yanzu shi ma mai siyarwa ya ba da abin da aka siya daga gare shi yanzu to wannan ba lallai sai an tsaya rubutu ba domin ba shi daga cikin abubuwan da suke muhimmai domin kuma irinsa ma zai kawo ƙarin wahala ya zama ko mai gora ka tare ka sai na naira goma sai ya rubuta ma sai an rubuta ai kaga ya zama kenan da kai da shi duk kuna cikin wahala eh kuna cikin wahala ko a ya zama ko zuwa ajali wanda yake abin ambato fal jahalu fihi rashin sani a cikin sa mufsidul lil aqdi ya bata aqdin in ga kudi na ka kawo min buhunan shinkafa ko yaushe wannan ba daidai bane a duban shari'a wajibi ne a ayyana yaushe ne zai kawo wajibi ne a ayyana yaushe ne zai kawo dan kada a haka din ya bayi zuwa a zo ana rigima ka ce masa ko yaushe ko baka faɗi wakace ba ya ki kawo ma ka ce kana bukata ya ce to ai ba haka kai da shi ba eh waye ne gaskiya a cikin ku an ce wani wajen sai a ce kai ma kana da gaskiya shi ma amma kuma yana da gaskiya tunda baka dora masa cewa wakaci kaza kake bukatar ya kawo ma ba shi yasa shari'a ta tsara cewa lalle ne a faɗi cewa ga wakacin haka nan ma a ba da bashi ba tare da an ayyana wakacin biyan ba sai dai ana ganin koyaushe aka biya to ba ba za a ce kome ba amma in ba haka ba to a ayyana wakacin biya in kana idan dai ya zama musulman abu ne wanda aka yi salami a cikinsa sautu aka bayar lalle ne a faɗi wakace amma bashi ya halatta a ajali wanda yake na gaba ɗaya a ciki bar rancen ka za na biya ka in wato ka biya ni duk sanda ka samu wannan ba laifi ko da yake ai ajalin shi yafi sannan kuma lalle ne a bari sai wakacin da aka ce din a ce sannan za a karba idan ya afku bisa cewa duk sanda aka kawo za a karba ko san da shi wanda ya bada bashin ya nema shi wanda ya karba zai biya fala budda to ba makawa a sannan gurin imamu malik daga a ce zabani ya wuce bihi adata da amfaninsa da shi ga al'ada zai yiwu ba daidai ba ne ya zo ya ranci kuɗi wajenka ba ku yi ajali ba amma ka san irin mu'amalarsa ka san kuma ya ranci kuɗin na ya danye wannan mu'amala ka san kuma mu'amalan nan tana ɗaukan wakaci misali abu ne wanda sai an fita waje an siyo ko sai an je wani gari an siyo zai ɗauki kwanaki kan ya zo daga karɓarsa bashin gobe ka je ka ce ina bashin da ya karɓa wajen ina ba kuɗinka da ya karɓa wannan ba daidai ba ne akalla sai ka bari a ce ya isa a ce ya juya kudin nan a hannunsa wato ya yi siyayya irin siyayyar da yake yi kuma ya siyar irin yadda yake siyarwa sannan ka ce ina magana kudin da ya ranta a wajenka tunda in kai masa ba haka ba ai baka bashi ya amfana ba shi ko bashi ana ba da shi ne don wanda aka baiwa bashin ya amfana idan ko aka yi bashi bisa ajali cewa ban rancen kaza sai wakaci kaza zan biya ka fayal zamul mukurera sabaru wajibi ne shi wanda ya ba da bashin ya haƙuri sabru din ne fa'ili shi ne yake lizin cewa ko shi muqririn shine maqulin ko da yake an gabatar da shi ko rubama uhira an hulfa'ilu na qadista fal harajal amilu to nan irin wannan ne wajibi ne to shi wanda ya ba da rancen ya haƙuri haƙi zuwa ajalin gurin imam malik ko da ya ga wanda ya karɓi rancen a wajensa yana ta ba taka da kuɗi nan ya ga cewa ai ga shi harka ta samu amma sun yi matsalan da shi sai ɗaya ga watan sha biyu zai biya shi don ya ga ya kama harka tun watan goma ba ya ce ina kuɗin da na karanta ba ba ni kuɗi na wajibi ya saurara sai watan sha biyu nan ya zo yamma imamin shafi ya ce ba dole ba ne ya haƙuri har wannan in ya ga yana tafa caka da kuɗi ya iya cewa to gaitin da Allah ya lota ma ai sai ka bani ko ka bani kuɗi na da ka karɓa rance ballahu an ya dulubahu qablahu ya samu ya neme shi ya biya shi tun kafin zuwan ajalin tun kafin zuwan ajalin a to in dai kuka yi mu'amala wadda yake ta kunshi bashi faktubuhu to wajibi ne ku rubuta wasu malaman sun ɗauki wannan umarnin bisa wajarci amma wasu suka ce a'a na irshadi ne ba wai lalle ana nufin wajarci ba shi ne yadda mufassiru ya tafi a kai yadda ya kawo ya ce istisaka don neman amincewa don ya zama kowa ya kwanta lafiya baya tunanin ɗayan zai masa musu wadaf allin niza'i don maganin jayayya ka a zo ana jayayya a share da zalika ya yi nuni da wannan ila annal amra fil ayati zuwa cewa umarnin nan da ya zo a ayan nan lil irshadi ya zo ne don irshadi waja a lil irshadi yanda mai alfiyatul usul yake faɗi wani lokacin amri yakan zo don zarar irshadi la lil wujubi ba wai ya zo don ya nuna wajabci ba ba kamar umarni ne da sallah ba wanda wannan dan bisa wajabci ne ba kamar umarni ne da azumi ba wanda wannan bisa wajabci ne inda za a ce za a yi wa bawa azaba don ya bar aikatawa wannan dan mutum bai aikata ba ba cewa aka za a yi masa azaba ba amma dai shi kansa ana nuna masa abin da ya fi zamowa maslaha ne gare shi shine ma'anar irshadi wato a nuna wa bawa abin da ya fi zamowa maslaha gare shi a rayuwarsa ta yau to wale kutub bai na kuma katibin bil'adal wajibi ne takardar bashin nan a samu wanda yake mai rubutu adali ya zamo shi zai rubuta ta wannan ne ya sa malaman fikihu suke cewa ashe kenan wajibi ne a cikin al'ummar musulmi a samu waɗanda suke gwanayen rubuta irin wannan kamar a yanzu a zamanance sai a ce kamar a ɓangaren aikin lo haka akwai waɗanda ake cewa su abinda suke koyo shine ya ma ake rubuta abu wato suna koyan drafting yadda za a yi drafting ɗin yarjejeniya ko za a yi drafting din wata doka ko za a yi drafting din dai wani tsari ko menene dai su akan irin wannan suka fi gwanan cewa to a malaman fikir suka ce wajibi ne ma addinin musulunci a samu waɗanda za su zamo sun gwanance a irin wannan babobin wanda za su zamo gwanaye a haka wanda suke musulmi ne adalai idan musulmi suka bar wannan ta ya zamo sun tozarta abin da yake farilla a kansu abin da yake farru kifaya ne a kansu shi yasa za a ga malamai suna wajen lissafa abin da yake farru kifaya suna lissafa wannan cewa dole ne a samu wanda yake ya iya haka a cikin al'umman musulmi gwargwadon yadda bukata ta taso saboda duk sanda bukata ta taso ya zamo akwai wanda zai yi wanda yake adali bil haqqi zai rubuta da gaskiya fil kitabati a rubutun nasa la yazidu fil mali ba zai kare a dukiyar ba wal ajali ko ajalin wala ya kusu ba zai tauye ba ba zai sa wata kalma ba wadda za ta zo tana jefawa a cikin ɗimuwa a rasa ya za a fassara ta har a ringa zuwa wajen masu shari'a ana bukatar fassarar wannan kalmar a duk kalmar da zai amfani da ita duk kalmomin da zai amfani da su ya zamo wa'anda suna da ma'ana ne wadda take a fili to alhamdulillah ta yiwu a iya yin sa yadda shari'a za ta iya karba ko wajen wasu idan ya zamo shi mai siyan shi wanda zai siya mai kudin shi ya sa kudin sa ya siya ba wai baiwa wanda zai baiwa kudin ya baje kaka siya gashi ana sai da shi a kasuwa kaza ga ana sai da shi a kasuwa dubu saba'in ga dubu saba'in ka je ka siya amma ni dubu ɗari za ka biya ni bisa tsari kaza to in ya zama bisa wannan tsarin ne gaba ɗaya bai halatta ba a duban shari'a a idan shi ne ya siyo kayansa kai kuma ka gani kana so amma kuma ba za ka iya biya yanzu ba za ka siya ne zuwa ajali ce to wani ajali zuwa yaushe ne zuwa wakaci kaza to haka ne sai dai ni ka biya ni kaza ga tsarin yadda za ka biya to wannan akwai wasu da yawa daga malamai da suka ce haka din ya halatta amma a ɗauke wasu abu wanda akan yi a wasu guraren kama a nan mu da mun ba mu san haka ba amma mutum ya wajen kudu zai ga akan yi irin wannan a ce ma ka sai ka karɓi mota sai mutum kawai ya je ya karɓo mota ya zo yana ya fara biya amma idan ya zamo aka samu wakacin biya ɗaya bai biya ba sai a zo a karɓe mota kuma shi kenan abin da duk ya biya ya asararsa ko nawa ya biya to kaga wannan ma shari'a ba za ta yadda da shi ba akwai a kasashen kudu su da yawa ma haka daman suke yi cewa idan shi wanda aka siyarwa din ya kasa biya wasu sukan ce sai ya kasa biya sau biyu in an yi duk sati ne sai an yi sati biyu bai biya ba sai a zo a karbe abin da aka siyar masan shi kenan kuma ko no ya biya a baya ya yi asara ba za a ba za a duba ba ba za a ba wani magana to shi ma irin wannan tsari ne wanda shari'a ba za ta yadda da shi ba amma zara cewa ka siya ka yi ƙari ne saboda cewa kai sai zuwa ajali amma ba kudin aka baka ba to akwai wasu daga malamai da suke cewa ba laifi a cikin irin wannan akadin amma wasu a cikin malamai suna cewa ko shi din ma dai ba daidai ba ne to amma anan tunda yake akwai sabanin malamai irin nan sai a ce akwai wata magana da malaman fikihu suke faɗa almar'u faqihu nafsi mutum ya fi kowa sanin kansa mutum ya fi kowa sanin kansa idan ya zama matsalan kai dinnan larura ce ba ka da halin siyan abun yadda yake a kasuwa ka siya ka biya nan take sai dai ta wannan hanya kuma ya zama kana bukatar abun in babu in babu shi za ka wahala kwarai to a sannan dan ka shiga cikin wannan mu'amalar ai sai a duba ko da ma an ce haram ce a duba cewa kai larura ce ta jefa ka ka shiga wata kibil a haffa min rurraini wa hayyiran ladasti wa hazaini haka malaman usulul fiqh suka faɗa ko haka malaman fiqh suka faɗa to a takaice kenan akan wannan ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhal ladzina amanu idza tada'antum bidaini wato ana cikin ayar wal yaktub bainakum katib mai rubutu ya rubuta takaddar bashin tsakanin ku bil adali da adalci bil haqqi da gaskiya fi kitabati wajen rubutun la yazidu fil mali wal ajal wala yanqusu wala bakatib nan za a tashi ko ba daidai ba ne wanda yake marubuci ya ki yamtani'i katibin kada wanda aka sa ya rubuta ya ki min an ya ba daga a ce ya rubuta iza du'iya ilaiha idan an yi kiransa zuwa ya rubuta din in aka ce ya zo ya rubuta to kai ya ce shi ba zai rubuta ba kama Allah mahullahu falyakatub ya rubuta yanda Allah ya hore masa sanin rubutun tunda dai Allah ya hore masa sanin ya za a yi rubutun to an ce ya rubuta ana bukatar rubutun nan nasa to ai sai ya yi baiwa da abin da Allah ya hore masa shi ma baiwa ce aka yi masa da aka hore masa sanin haka din shi yasa kai ya ce zai ki ai farralahu yanda Allah ya fifita shi bil kitabati da ya hore masa sanin yanda zai rubutu fala ya fahal biha kada ya ce zai rowa da ya rubutun wal kafu kafin na kama allama hullahu mutalikun biya aba ya rataya da ya baɗin wato kada ya ƙi yadda Allah ya sanar da shi to kada ya ƙi ya ce zai rubutu falakatub lalle ya tsaya ya rubuta wannan ne yasa wasu suke ganin yin rubutun ashe ya zama wajibi wasu na ce in ya zama ba wani mai rubutun sai shi kadai to a sannan ya tsaya ya rubuta din ai ya zama wajibi a kansa domin ko in bai rubuta ba ta yi haƙƙin ya tozarta shi yasa lalle ne a sannan ya rubuta amma idan akwai wani wanda ta yi ya rubuta ko da shi bai rubuta ba to a sannan rubutawar a kansa ba ta zamo wajiba ba wal ah, wato ai ta'liliyatun ya zamo kafin ta- ta'liliya ce ta yi kama da wadda ta gabata gare mu a baya na cewa waskuruhu kama hadakum ku ambaci Allah domin ya shiryar da ku kama an ce li ajli hidayati iyyakum nan ma kama an ce li ajli ta'limillahi iyyahu domin ubangiji ya sanar da shi wa ma masdariyatu madin ta yi a ce masdariya ce wato ita wannan madin akwai wajen fuskoki hudu game da ita a iya cewa masdariya ce ya zama da ita da fi'ilin da ya zo bayan ta za a yi tawilin su da masdari kamar an ce li ta'limin lahi iyahu ta yi kuma ta zamo wato na kira ce wadda take mausufa kamar an ce ta kitabatin allama hullahu iyaha kamar rubutu wanda Allah ya hore masa ta yi kuma ta zama mausuliya ce kamar an ce kallazi allama hullahu in an ce mausuliya ce wa- wato ya zama an shafe a- a'idin kenan wanda shine makulin allama na biyu kallazi allama hullahu iyahu ta yi kuma a yi lirabin ta bisa cewa ka- ka za'a kafa ce ma ce wadda take kafa ta hana kafi daga ta yi jarra ta hana kafin jarra daga a ce ya yi jarra tunda yanzu bayan kafin na jarra an kawo jumla wadda take fi'iliya ne an kawo fi'ili ne ba suna ba shi yasa ta da kafin ne daga matsayin kafin a falyakatub ya tsaya ya rubuta takidun takidi ne walimlilin lazi alaihi alhaqu shi wanda ake bi bashin wanda haƙi ke kansa shine zai faɗa wa mai rubutun wato abinda zai rubuta wato shine zai faɗa wato yumli da yumli wato shine zai yumlil katibu shi wanda yake ah, yumlil katiba yumlil katiba shi wanda haƙƙi ke kansa shine zai wa mai rubutun imla'in abin da zai rubuta wannan yumli daga amla yumli tunda yake a halin jarra ne za a yi masa jarra da shafiyar harafin illa shi yasa aka ce yumlil katiba yumlil katiba Wa- yum- ya- wannan ya nuna cewa da a- amalla da amla duk ma'anar su daya da amla da am- da amalla duk ma'anar su daya masdarin sai a ce imla'i ko imlali ko imlali Ah, wanda ake bin sa a- wanda shi ake bi shi zai faɗa addain wanda bashin ke kansa ne annahu mashhudu alai domin shine wanda za a bada shaida a kansa fayukir shi yasa zai kirari li ulama ma alaihi dan a san me ake bin sa ya faɗa da bakin sa rubuta wane abin da yake kaina nasa kaza ne kaga ya rubu- ya faɗa da bakinsa shi mai rubutu ya rubuta to haka din ya fi zamowa dan tabbatar da abin tunda dai da bakinsa ya faɗa kuma aka rubuta da faɗar tasa wal yattaqillaha rabba amma shi din nan lokacin da zai faɗa ya ji tsoron Allah wanda shi ke tafi da duk komai nasa kada ya ce zai rage fi imlahi a wajen faɗar da zai wala yabhas kada ya ce zai tauye yanqus kai ce zai tauye minhu daga haƙƙin da ake bin sa ayil haƙƙi ai haƙƙin da ake bin sa kai ce zai tauye shay'an wani abu ya rage a'a ya faɗa daidai tafsirin littakawa in wani wala ba mu shay'an an fassara tsoron Allah ne wa zalika kam- wannan kuwa ka an kamar ya ce eh, ka rubuta yana bi na dubu amma bai bayyana zamowar dubin ta azurfa ko ta zinari ba daga ya jefa kenan a cikin wahami ta yi daga bayan an ce ai dinari ne dinarai dubu yake min kai ce a ai dirhamai dubu ne yake bina dubun da aka rubuta ai ta dirhami ce ba ta dinari ba to kada ya haka Au- ko kuma ya bayyana cewa dinari ne mahabubi au riyalan ko riyalai au gari zalika ko wani wannan ta- ko ya bayyana cewa yana bin sa din- dinari 20 wanda yake mahabubi masalan ga misali wala bai bayyana kaunu ha mu'amalatan cewa ga daga mu'amalar da ta hau kansa ba au zahaban ko ya bayyana cewa zinari ne kawai bai bayyana wani nau'i ba tunda ana yin dinaran wani lokacin iri daban-daban au gari zalika ko wani wannan duk dai wata hanya da za ta yi a yi amfani da ita a yi cuta to a kiyaye ta a wajen rubutawar a rubuta yadda yake a fili yadda an ayyana me ake bin me ake bin kuma daga kakane aka bi din bayan kana lazai alayhi alhaqu idan shi wanda ake bin sa bashin safiha ya zamo wawa ne ai mubazzira wanda yake mai banna yana bannar da dukiya ai fi umuri dunyahu inna malikin imamu malik ya ce wanda ake kira mubazziri wanda ake kira mai banna shine mai kashe kudinsa a lamarin duniya ba inda ya dace ba to wannan ake kira mai banna ba wai a lamarin lahira ba don cewa yana wani abu wanda ba daidai ba a duban shari'a wannan ba a ce masa mai banna ta duniya mai banna ne amma ta lahira ta ya zamo ya fi kowa sanin ya zai ririta kudinsa ya san ya zai ririta kudinsa amma kuma tare da haka a yi masa ibtila'i da cewa yana abin da ba daidai ba wanda zai taba shi a lahira yadda sau da yawa akan samu sai a samu mutum ya san ya zai ririta duniyarsa amma bai san yadda zai ririta lahirarsa ba an fi umuru duniya kuwa dinihi to ko ya zamo mai banna ne a lamarin duniyarsa ko a lamarin addininsa ma inda shafi'i yadda imamin shafi'i shi ya tafi a kai kenan in ya zamo a wannan matsayin yake aura ifan ko ya zamo ya yi rauni anil imla'i daga a ce ya faɗa a rubuta yi sigarin saboda yaro ne karami yaro ne karami auki barin koko ya tsufa kwarai ai mafridin tsufa wanda yake ya kai kwarai ya sula da rishan inda ya zamo biya iya gane komai ma auka da man alaihi alhaqu kunsa koko ita wadda ake bi bashin mace ce yusha min hal fitnatu ana tsoron fitina daga gare ta in ta bayyana aka ce ita ce za ta fito fili ta faɗi bacin da ake binta don a rubuta haka ɗin zai iya jawo wata fitina to fatuwa kilo maharamaha a sannan ne za ta sai ta wakilta zo maharaminta sai ta wakilta ko dai mijinta ko kuma wani zu maharami nata ɗan uwanta wanda ba auratayya tsakaninsu ya zamo shi zai faɗi bashin nan da ake bin 'yar uwan nan tasa shi zai faɗi bashin da ake bin 'yar uwar tasa aula su an yi lahuwa ko zamo bai da ikon ya faɗa ya ibla'in shi da kansa li harasin dan zama wasa bebe au jahalin bin lugati ko bai san irin lugar da ake amfani da ita wajen rubutun ba au na hau zalika ko abin da ya kama da haka ko abin da yake ba da haka falimlil waliyahu falyumlil waliyuhu wanda yake waliyinsa shi zai imla'i mutawalli amrihi majibincin lamarinsa min walidin ko dai mahaifinsa wa wasiyin ko wasiyinsa wa qayyimi ko mai tsayawa akan lamarinsa mai kula da shi wa mutarjimi ko mai fassarawa ai in kana la ya arifin lugatal arabiyyata masalan in ya zama bai san lugga ta larabci ba ga misali in ya zama bai san lugga ta larabci ba ga misali luggar larabci wadda ita ce haƙƙinta a ce musulmi suna amfani da ita a duk wata mu'amala ta su ko da ba ita bace luggar su amma haƙƙin luggar larabci ai a ce musulmi da ita suke amfani a duk wasu mu'amaloli nasu wanda za su kai ga jallin a ce a rubuta tunda ita ce luggar littafin su mai girma luggar qur'ani luggar hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam wastashidu bil adali ya ko shubtar da gaskiya ya faɗa daidai wa daida yanda a ake bin shi wanda yake wakilta to ya faɗa haka ɗin dan a rubuta wastashidu shahidai ne mai rijalikum ku nemi shaidar shaidu guda biyu ashidu aladdaini ku shaidar akan bashin ku shaidar da shaidu biyu shahidaini wanda za su yi shaida min rijalikum daga mazan ku fa ai baligil muslimina a wanda suke balagaggo na musulmi al'aharari ya'ya wanda yake ba balagagge ba baya yin shaida ba a karɓar shaida yaro ƙarami sai ko a waje ɗaya a masawar imam malik aka ce a karɓi shaida yaro ƙarami a waje ɗaya shine a miki a miki da ya abu tsakaninsu kamar yara suna wasa wani a cikin su wa wani miki to a sannan a karbi shaidar yaran kan cewa ai wane ne wa wane miki ko ga yanda aka yi masa mikin amma da sharuɗa yanda za a gani a littattafan fiƙo yana cikin sharuɗan ya zamo ba su riga sun rarrabu ba ya suna haɗe kuma ya zamo ba wani babba da ya shiga tsakaninsu kafin a ce wani a cikinsu ya koma gida balle ha a ce masa in an tambaye ka ga yanda za ka ce a'a wannan ba ta faru ba to a sannan ne ake karɓar shaidar yara a nan ne kawai a masabar ma malik ake karɓar shaidar yara kuma musulmi wato banda waɗanda suke kafirai ba a karɓar shaidar kafirai abu hanifa ya ce a iya karɓar shaidar kafirai sashensu ga sashe sashensu akan sashe amma dai ba ga musulmi ba shi yasa da yawa daga malamai sun tafi cewa abinda zai zo nan gaba a cikin suratul ma'ida cewa wato awa harani min gairikum inan tumraratun tunari to mansuhi ne ba a kansa aiki yake ba wadda wannan aya take nuna cewa a iya karɓar shaidar wa'anda suke ba musulmi ba in an rasa wanda za su ba da shaidar musulmi to malamai da yawa sun ce duk wannan mansuhi ne a haka nan kuma shaidar bayi ba a karɓarta ya malik da shafi'i duk sun tafi da abu hanifa duk sun tafi kan cewa shaidar bayi ba a karɓarta amma a masabar imam ahmad shi ya ce a a iya karɓar shaidar bayi matuƙa suka zama balagaggu ne kuma adalai da haka ma imamiyawa a wajen imamiyawa wato shi'awa masu masabar imamiyawa su ma sun tafi akan cewa a iya karɓar shaidar bayi ko da yake haka din ya saba da abin da aka ruwaito daga sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu fa shahadatu sibyani shaidar yara la tuqbalu fil amwali ba a karbata a game da abin da ya shafi dukiya ko duk wata magana da za ta koma ga dukiya a wajen imam malik shaidar yara kanana tana halatta ma'ana tana wadatarwa su shaida ga junansu amma abin da yake ya shafi miki kawai hakanan ba a karɓar shaidar bayi ko kafirai walal majani ne ko wanda suke marasa hankali hakanan ba a karɓar shaidar waɗanda ba adalai ne ba sai dai ta yi kuma a ce yo kuma ina za a samu adalai ina za a samu adalin to yanda za a yi izalam yujadil udulu idan ba a samu adalan ba da za a sa su ba da shaida faliyus ta kasar mina shuhudu to sai aiwaita daga su wanda za su ba da shaida wato shi sai ya zamo shahada mustafila kenan sai ya zamo jama'a ne masu yawa suka ba da shaidar ba wai mutum biyu kawai ba a su zamo jama'a ne masu yawa fa illa mai kuna rajulai ne idan ba su zan maza biyu ba masu ba da shaidar ba a samu maza biyu ba farajulun to a samu namiji ɗaya wa mura'ata ne da mata biyu ya shaduna sai su ba da shaidar aifil amwali a dukiyoyi wa ma'ana ilaiha da duk abin da yake zai koma ga dukiyar ga dukiya a cikin dukiya da abin da yake zai koma ga dukiyar fai zalimi jadda rajulu idan ba a samu namiji ba ka fale minu ma'ahuma rantsuwar tare da su shaidu biyu mata za ta wadatar kama a file minu ma'ahu wahadahu kamar yadda rantsuwar kawai take wadatarwa tare da shaidan namiji daya wa haza mazhab maliki wa shafi'i wanda mazhab imam malik kenan da imamin shafi'i amma anan yanda muhashi ya dangana ga imamin shafi'i da dan gyara akai domin yanda imamin shafi'i ya bayyana da kansa a kitabul ummi shine cewa ya yadda ai aiki da shaidan namiji daya da rantsuwa amma shaidar mata biyu a ce a hada da rantsuwa wannan bai karba ba shi yasa yanda shi kansa imami shafi ya bayyana a kitabul ummi sabanin haka ne da ɗaya bangaren ya dace da yanda yanda ya faɗa masa ba shafi awa cewa suna aiki da shaidar adali ɗaya namiji a hada da rantsuwa in dai maganar da za ta koma kan dukiya ce wa amma abu hanifa ta amma abu hanifa fa la tafi bil yamini ma ash-shahid bai wadatuwa to shi bai wadatuwa da rantsuwa tare da shaida daya ya ce ba makawa sai an samu shaidu biyu maza ko ku a samu shaidan namiji daya da mata biyu sannan ne za a wadatu da ita amma a ce a hada da rantsuwa ya ce ba haka bane haka malai subnu sa'adin a wasiƙar da imamu malik ya rubuta wa laisu a cikin abin da yake masa musu cewa abin da yake kai ba daidai bane har da wannan magana kuma wanda laisu sa'adin ya ba da amsa ya kawo hujjojinsa ya kawo hujjojo wanda duk suke kan wannan tsari shi yasa wannan matsala ce dai da yake an samu bambancin fahimta tsakanin manyan malaman musulunci a game da ita cewa a iya isuwa da shaidan ɗaya namiji ɗaya tare da rantsuwa ko koma a wajen malikawa da shaidar mata biyu tare da rantsuwa ko ko dole sai sun zama maza biyu ko ko namiji ɗaya da mace biyu to an samu bambanci kwarai tsakanin manyan malamai kuma an samu amsa wato kowa ya kawo hujjojinsa da ruwadda ta imamu malik ba inda imam malik ya tsaya ya yi magana ya kawo hujjojinsa irin akan wannan magana a cikin mawaɗa imam malik ya tsaya ya kawo hujjojinsa da hujjojin wanda duk suka tafi akan wannan tsarin eh, cewa to ah, ba gashe ya za a ce rantsuwa ba za ta iya tsayawa matsayin shaida ba alhali idan da a ce za a yi kai ƙara shi wanda ya kai ƙarin ya iya kawo shaida ɗaya amma ya gajiya daga kawo ta biyu a guri da yawa cewa za a yi shi wanda ake ƙarar ya rantse in ya zamo ya rantse ya tashi wannan shaida guda ɗaya a shi rantsuwa kenan ta iya tsayawa matsayin shaida ɗaya wannan yana cikin hujjojin da shi imam malik ya kawo akan cewa ah, a iya hukunci da shaidar adali ɗaya namiji ko koma mata biyu a hada da rantsuwa Eh, amma shi abu hanifa eh, da kuma laisu sa'adin da wasu manyan malamai su suka ce sam sam haka ba ba za ta yi ba ba a yin hukunci da shaidar da a hada a ce a hada da rantsuwa amma su malikawa dai sun ce a yi akwai gurare da yawa inda su ma malikawa suka ce ba a yi ba kamar da abin da yake bai koma ga dukiya ba abin da bai koma ga dukiya ba to a sannan sai su ce ba a yi hukunci da shaidar adali ɗaya a ce a hada da rantsuwa ba kuma idan abu ya zama yana da ɓangarori biyu ta wani ɓangaren ya koma ga dukiya ta wani ɓangaren kuma ba wai dukiya ba ce to akwai wasu guraren da suka ce a nan dangane da abin da yake ya shafi dukiyar a iya hukunci da shaida ɗaya a hada da rantsuwa amma ɓangaren da bai shafi dukiya ba wannan ba za a yadda a yi hukunci da ba shaida ɗaya a ce a hada da rantsuwa ba tunda wani lokacin abin yakan haɗu ya zamo ya samu ɓangarori biyu Eh, akwai ɓangaren da yake magana ce ta dukiya a cikin matsala ɗaya akwai ɓangaren kuma da yake ba magana ce ta dukiya ba yanzu misali kamar mutumin da yake ya mutu sai mace ta zo da da'awar cewa ai ya aure ta a ina shaidinki a kai sai ta samu shaida ɗaya yanzu wannan magana ce wadda ta wani wajen ta dukiya ce tunda in ta tabbatar da cewa har ya aure ta kuma ta tabbatar da cewa bai sake ta ba ma'ana ta cancanci a bata gado kenan a dukiyarsa amma kuma ta wani wajen sai ta yi ba ta dukiya ba ce saboda matsalan idan ta zo da 'ya'ya ma ta ce ai nasa ne a wannan auren aka haifa ta wannan kuma matsala ce wadda ta haura ma maganar dukiya ta koma wani abu dewa wanda wasu lamura da yawa sa iya rataya da haka din kaga ya zama kenan su duk 'ya'yansa ma ba ga masu auri wannan 'ya'ya nata tunda 'yan uwansu ne kenan in an tabbatar da da'awar tata to shi yasa ta wannan bangaren ai ba magana ce wanda yake ta shafi dukiya ba amma ta bangaren cewa a bata gado daga gare shi wannan kuma magana ce ta dukiya to akwai wasu guraren a irin nan da wasu malikawan suka ce ai a nan dangane da ta gado a iya yadda da cewa ta rantse ta hada da wannan shaida ta ta guda daya a bata gado amma abin da ya shafi tabbatar da cewa wannan 'ya'yan nata 'ya'yansa ne wannan ba za a yadda ba saboda magana ta haura magana dukiya ba magana dukiya ce kawai ba min mantar rauna mina shuhada daga wanda kuka yadda da su wato daga shaidu a lidinihi wanda kun yadda da addinin su wa adalatihi kun yadda da adalcin su wato kun yadda da cewa adali ne al'adalu wanda yake adali huwa mallam yaf'al kabirata shine wanda bai taba aikata kabira ba a rayuwarsa wala sagirata hissati bai aikata ma karaman zunubi ba amma wanda zai jawo wulakanci kada zai da bace kama a ce ya rage kwaya ɗaya a wajen au wala ma yuhillu bil muru'ati haka nan ko bai aikata abin da yake bata mutuncin mutum ba kalatul fil aswaqi ko da addini bai ce haka din haramun ne ba ina misali kamar cin abinci a kasuwa ko yana tafiya a hanya yana ciye-ciye kaga wannan addini bai ce haka haramun ba ne amma kuma an san me bata mutuncin mai yin sa ne kai ba ka ga mutum mai mutunci yana tafiya yana ciye-ciye ba shine can ibnu asim yake faɗa a tufa wal adalu man yastanibul kaba'ira wa yattaqi fil galibi sagaira wa ma ubiha wa hawa fil iyani yaqdahu fi muru'atil insani wa ta'addudun nisa'i abin da yasa aka ce in mata ne sai sun kai biyu da ajali saboda cewa an tarilla ihdahuma tayu ɗaya daga cikin matan ta mance domin mata akwai yawan mantuwa gare su a haƙƙinsu fiye da maza suna yawan mantuwa fiye da yadda maza suke mantuwa don ɗayan su ta mance tansa shahadata ta mance shaidar da ya kasa akalihinna saboda tawayar hankalinsu wa rab'ihinna da kiyaye wasu da kiyaye wasu wato wannan amsa ce aka bayar daga tambaya da ta iya zuwa a nan takadiruhu yadda za a kaddara tambayar limashkuri da ta addudun misali me yasa aka ce in mata ne sai sun kai biyu ma'ana hunna shakayi ko rijali tare ko da cewa su dinnan ai yan uwan maza ne da abin da aka faranta an faranta a kan su maza tare da su da abin da aka sharanta an sharanta ne a kan su gaba daya oje ba sai a bada amsa bi annahu abin da yasa aka yaka ni tuzakkira idahu mal'ura dan daya ta tunatar da dayar in ita ta manta wa inna mahtija litaskari an bukata zuwa tunatarwan ne li anna shana hunna annisyan dan lamarin mata yawan mantuwa ne na kasa akalihinna saboda tawayar hankalinsu wa adamin rabbihinna da rasashin kiyaye wasu da sai ita wadda ta tuna batu zakira ihdahu mal uhura ita wadda ta tuna sai ta tunatar da wadda ta mance duk tafifi wata kira'a wato da tafifi ba shadda akan kafin wata shidi wata kira'ar ko tuzakkira kamar kira'ar ta mu kenan da tuzakkira ihdahu mal uhura to wajmulatul iskari jumlar tunatarwar wato wata kira fatun kira wata kira ko fatun zakira to jumlar tunatarwar mahallin illati shine mahallin illar dalilin da yasa aka ce sai sun kai biyu ayatu zakira in rallak wa dahalat ala ralal ito wato dan ta tunatar da ita idan ta bace ta bace wato ta shiga ce mantuwar tata kamar ta bace ne da annahu sababuhu dan sababi ne ga bacewar mantuwa ai ita kan jawo bacewa wa fi qira'atin bi kasri in ash-shar'iyya wata qira'a in turilla ihdahuma wa rafi tuzakir da kuma rafa'anta tuzakir ta tuzakiru isti'inafu ya zama isti'inafi ne jawabuhu wato in turilla ihdahuma ya zama isti'inafi ne idan wata a cikin su ta yi mantuwa to ɗaya sai ta tunatar da ita wato ya zama shi fatu zakira din fatu zakiru din jawabi ne da aka sa fa shi yasa wato ba a yi jazama ba ba a jazance shi ba to su mata dai masu yawan mantuwa ne shi yasa a masabar imam malik radiyallahu ta'ala anhu a risala ake cewa shaidar mace ɗari kamar shaidar mata biyu ce kamar shaidar mata biyu ce wannan kuwa kamar shaidar namiji ɗaya ne wa shahadatu bi atin mura'atin ka shahadatu mura'ataini wa zalika ka rajulin wahidin to wala ba shuhada idza ma du'u su masu ba da shaida kada su ce za su ki zuwa su ba da shaidar in an nemi su zo su ba da shaida ila ta hamul shahadati zuwa daukan shaida wa adaiha ko ba da ita wato anan shi da ya tafi bisa wannan fassarar bisa cewa an yi amfani da lafazin shahada'u ne a hakika a hakikarsa da majazinsa saboda shuhada'u hakika ne a sake shi akan wanda aka yi abu a gabansa wanda aka yi abu a gabansa to ya zamo shahidi ne mai ba da shaida ne akan wannan abu amma wanda za a yi kiransa kuma a ce zo a yi abu kaza a gabanka don ka ba da shaida a kai to wannan a kiransa shaida majazi ne tunda an zabi riga ya zamo shaida ba sai an yi ne a gabansa ya sanya aka yi to sannan ne ya zamo shaida shi yasa kenan wato an wannan fassara da mufassiru ya tafi a kai ila ta hammuli shahadatu wa ada'iha to aiki ne da kalmar a hakikata da majazinta wanda yake akwai sabani tsakani yanda shi Abdullahi dan Fodo yake faɗa a alfiyatul usuli wa zu haqiqatin majazin hal ya um wal haqula fa shuhada la ta la tarum man litahammul shahadati du'i in shahidun fihi majazun fasma'i kalma wanda yake tana da ma'ana biyu ma'anar ta daya ta hakika ce daya ko ma'anar ta majazi ce to a iya amfani da ita a waje daya alhali ana nufin duk ma'anonin nan guda biyu ana nufin ma'anar ta hakika ana kuma nufin ma'anar ta majazi a waje daya to an samu saɓani tsakanin malamai malaman balaga dai suna ganin haka ba za ta yiwu ba haka ma hanafiyawa hanafiyawa ma suna ganin haka ba za ta yiwu ba amma shafi'awa su suna ganin haka mai yiwa ne haka na mafi yawan malikawa saɓanin yadda shi mai asalin alfiyatul usulin ya faɗa cewa ba za ta yiwu ba inda kuma shi ma shehu abdullahi ya bi shi akan haka cewa wal haƙula magana da take gaskiya shine ba inda za a yi amfani da kalmar nan a duk ma'anonin nata guda biyu da na hakika da na majazi a waje daya domin masu faɗa haka suka ce to ai abin da yasa saboda abin da ake kira majazi shine duk wata kalma wadda aka yi amfani da ita a cikin wani ma'anar da aka ajiye mata da farko domin wani dalili domin cewa akwai wani dalili a wajen da zai nuna cewa ana amfani da ita ne a majazi shi yasa kenan ashe sai an bar hakika kenan in a ce an hada ba za ta yi ba amma da yawa daga malamai suka ce a ta yi din a hada ai kowanne akwai abin da zai nuna ana nufinsa kamar anan kenan ya zamo ana nufin hakikar su ne wanda yake za su ba da shaidar daman sun sani su shaidu ne a kan hakanan kuma ana nufin majazin su ne ila ta hamuli shahadati shi ila ta hamuli shahadati ya koma ga ma'anar ta majazi wa da ya ko ya koma zuwa ma'anar ta hakika to wala tas'amu to wanda da yake ya karbi ya dau shaida a ce ya ki ba da shaidar zunubi ne babba shi yasa a hadisai da yawa aka tsawatar daga wannan har ma kuma aka ce a wani hadisin mafifici ba na ba ku labari ba da wanda yake ya fi a cikin shaidu ya ce shi ne wanda yake zuwa ya ba da shaida tun ma kafin a kiransa tun ma a ce an gayyace shi don ya ba da shaida ko da yake a wani hadisin ya zo cewa da manzo Allah yake faɗan lalacewar lamura a ƙarshen zamani yace za a samu wasu mutane da za su ce za su ba da shaida tun kafin a kiransu tun kafin a gayyace su zuwa su ba da shaida shine malamai na usul fiqh amma kuma za a iya tara tsakaninsu ta fuskar a ɗauki na farkon kan cewa wanda in ba shi ne ya je ba da shaidar ba ba wani mai ba da shaidar ko kuma ba a san da shi ba to a sannan ya kai kansa ya zame masa wajibi kuma haka din in yi ya kyautata ne kwarai yayi abin da za a yabe shi kwarai kwarai na biyun kuwa inda yake akwai wanda za su ba da shaidar ba sai shi ba to a sannan ya kai kansa gashi ba gayyatarsa aka yi ba to shine yayi laifi domin kamar ya nemi ya shiga abu ba tare da abin ya zame masa lalle ya shiga ciki ba a shari'a ko ko addini yana bukatar mutum ya ringa kakkame kansa daga shiga harkoki sai sun zamo sun kama shi sai ya zamo ya ayyana shi ne zai tsaya da su ko ya zamo lalle an jawo shi a ciki to wala tasamu kada ku ce za ku kosa ta mallo kada ku kosa min an taktubu daga ku rubuta ma shahidtum alai abinda kuka shaidar a kansa min alhaki na daga gaskiya likasratu ko izalika dan yawan afwar haka zamowar abin da yawa kada ya sa ku ce ba za ku rubuta ba a'a duk da haka din dai ku rubuta kuma yawan afkuwar haka ba tare da an samu rigima ba ba wai ya nuna cewa kowanne ma ma ba za a taba samun rigima ba ta yi ba zato ba tsammani inda ba a zaci rigimar ba a nan kuma rigimar ta taso don ba a rubuta din ba sai abin ya zamo babban rikici amma in an rubuta sai ya zama wannan rubutun ya amfani a nan wajen a sagira yasa abu ko da ana ganin ana yawan zuwa a yi a gama lafiya ba tare da an rubuta ba to duk dai da haka a ringa rubutawa in an rubuta din mafita ce sai ta yi wata ran ran da ba a zata ba ba a tsammata ba ya zo kuma ya zamo ba a gama lafiya din ba yanda duk aka yi a baya to in ya zamo an rubuta shikenan rubutun nan sai ya zamo hujja an yi maganin rikici ya ta hawa sageran haƙin ɗan kaɗan ne au kabiran ko mai girma kalilan auka siran wato dan kadan ne ko mai yawa ko da akan abu ne wanda yake dan kadan ila ajali ku rubuta shi zuwa ajalinsa wakati wululi wakacin saukarsa halun min alha'i hali ne daga ha'i fi taktubuhu a cikin taktubuhu din zalikum alkatbu rubuta wannan taku gare shi a fasadu ya fi adalci a adalu ya fi adalci inda Allah wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa aqwamu lishahada ya fi daidaita tsaye da shaida ai a awon ya fi taimakawa ala iqamati ya bisa ba da shaida dama abinda za a ba da shaida a kansa gashi a rubuce mun san an rubuta wannan kuma mun tabbatar yadda aka rubuta din haka ne kuma rubutun nan ba na yau bane ba na yau bane kaga ai abu ya ƙara tabbata kenan ga rubutu wanda an san ba na yau ba ga kuma shaidu akai abu ya fi ƙara tabbata kenan li'annahu domin haka din yuzakkiruha yana tunatarwa ma ko da amince shaidan a jiki an rubuta wane ya shaida akan abin da aka rubuta din nan wane ya shaida ko kuma ba a rubuta din ba amma su shaidin abin an daɗe da yinsa suna tunanin haka din ne ko ko ba haka ba musamman inda yake harkoki suka rikice yanzu abin da aka yi a nan ƙasar nan da shekara arba'in ko hamsin ko da wanda aka yi a gabansa yana nan ya faɗa sai ya zama wani abun mamaki saboda matsalan ko yadda kima kudin suke a sannan da yadda suke a yanzu in aka duba katon gida aka ce ai jaka uku aka sai da shi nawa ne jaka uku fan ɗari uku nawa ne fan ɗari uku naira ɗari shida mecece naira mecece naira ɗari shida a yau me za a dosa da ita ai bata isa kome ba to amma ka gan an rubuta dai ai gashi a rubuce gashi a rubuce haka din sai ya zamo ƙara ƙarfafawa ne ga su shaidun nan shi kansa shaidar ba ya ringa tunani to nawa ma aka yi ba ya ma ya mance fannawa aka yi aka yi cinikin to in amma aka rubuta gashi kuma aka nuna masa ya gani zai tuna cewa eh lalle haka din ne aka yi to wa'adina haka din ya fi kusa a karabu ya fi kusa ila Allah tartabu zuwa kada ku ringa kokonto ta shukko kada ku zo kuna kokonto bi kadar haƙƙi a gargwadon haƙƙin da ake bi wal ajali ko kuma in ciniki ne aka yi wanda zuwa wani ajali ne za a biya ko bashi ne aka karba wanda sai zuwa wani ajali ne za a biya kada a zo ana kokonto illa an ta kuna tijarat sai fa in ya zamo ciniki ne tijaratun wato a kira'an ya zamo ta kuna din tamma ce kamar waccan ce da ta gabata wa in kana zu usuratin shi yasa ita kana wadda take tamma ita ma takan zo mari ta takan zo murari sai ko idan ciniki ne hariratun wadda take yanzu yanzu za a yi abiya shi wanda aka siya daga gare shi za a bashi kudinsa yanzu yanzu shi kuma wanda ya siya za a bashi kayansa da ya siya yanzu yanzu ba cewa aka yi a ɗauki wani wakaci ba ba cewa aka yi a ɗau wani wakaci ba a kai wa fi kiratin a wata kira'a bin nasbi da nasabtar tijaratan da hariratan fata kuna ta kuna din na kisatto ta zamo na kisa kenan wasu muha sunanta a sannan ramiru tijarati sai zamo shine lamiri mai komawa kan cinikin mu'amalar da kuka yi in ta zamo a kusa take yanzu yanzu ne za a yi a gama ba ba ba wanda yake bin wani me sai an bashi abin da ya siya me sayarwa an bashi kudin sa na abin da ya siya tudirunaha da za ku ringa kewayar da ita bai na kun tsakanin ku ai ta kabirunaha da za ku karba wala ajala fiha ba wani ajali a cikin ta falaysa alaikum junahun to asan nan ba laifi akan ku fi Allah taktubuha a cikin cewa ba ku tsaya rubuta wannan ba wannan ba lalle sai an rubuta ba wal muradu biha abinda ake nufi da wannan taktubu hadin almuttajar fi abinda ake cinikin a cikinsa ba sai lalle an rubuta ba wa ashidu ku shaidar ya kamata a ce kuna shaidarwa iza ta baya ato idan kun kai ciniki in an yi ciniki to a shaidar akan wannan cinikin fa innahu adfa'u lil ihtilafi domin shaidarwar shi yafi kare zuwan sabani daga baya in kun yi ciniki ko da cinikin da yake za a yi ne a biya yanzu a bada abin da aka siya yanzu to duk da haka yana da kyau ko ya fi kyau a ce an shaida wa haza wannan wa ma kaulahu da wanda ya gabata cewa faktubuhu li amru nadbi umarni ne na mandubanci ba na wajabci ba ai irshadu wato shirarwa ne li masalihid duniya ga zaman lafiyar duniya likad in nizai dan kare jayayya dan kada ya zama jayayya na abkuwa in jayayya na abkuwa to ba fa zaman lafiya Ah, tsari na addinin musulunci ya zo da cewa ya za a zauna lafiya a nan duniya ya kuma za a zauna lafiya a lahira bawa a duniya ya zama bai hada wani rikici ba bai hada wani rigima ba ba- kada ya bari haƙƙinsa wani ya nemi ya masa musu hakanan kada shi ma kuma ya yi musun haƙƙin wani a rayuwar duniya hakanan kuma a lahira kada ya zo ya gamu da azaba yan to tsarin addinin musulunci kenan da wannan duk abin da ake ta shari'i da wannan manufan ne duk ta shari'i duk tsarin da ake cewa bawa ya bi to don cimma wannan manufan ne a samu duniya ta zauna lafiya a samu lahiran ma kuma ta yi kyau ga bawa Ah, shi yasa inda Allah subhanahu wataala yake faɗa laka darsa na rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'amul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist an aiko manzanni ne an saukar da littattafai ne ba dan komai ba dan mutane su yi rayuwa ta adalci in an yi adalci komai zai zauna lafiya rashin adalci shi ke kawo duk wata rigima duk wata rigima da za a gani ko duk wani yaki da za a gani a duniya to mafararsa rashin adalci rashin adalci ko dai wani ya nemi sai ya danne wani wanda aka nema a danne ya ce bai yadda ba ko ko an danne wani ya ce shi danne wanda ake masa ta yi yawa bai yadda da haka ba amma matukar za a yi adalci to a za a zauna lafiya kuma har a lahira lahira za ta yi kyau to a wala rara katibin wala shahid ba daidai bane shi mai rubutun ko wanda zai ba da shaida ya cuci sahibal haƙƙi wanda yake shi ke bin haƙƙin nan waman alaihi ko kuma wanda ake bin bita harifin ta fuskar a sauya a sauya ana bin dubu a ƙara sufuri ya koma dubu goma waliyazu billah kaga an yi ba daidai ba kenan ko kuma ana du- bin dubu goma a ɗauke sufuri ɗaya ya koma dubu ɗaya kaga an cuci shi mai bin kenan shi yasa kada a cuci ɗaya a ciki a wimtina imina shahadati ko ko kin zuwa a bada shaida awul kitabati ko rubutawa wato wannan fassarar bisa cewa yurarura din nan asali yurarir ne yurarir ne wato ta farko mai kasara ce ta biyun kuma ɗaurarriya sai aka yi idgami ya koma yurarura to aula ruruhu ma sahibul haƙƙi ko ko abinda ake nufi kada shi mai haƙƙin ya cuci mai rubutun ko mai shaida bita kalifi ma ma la ya leku ta fuskar ya ce zai dora musu abin da bai kamata ba fil kitabita a wajen rubutun ya ce shi sai ga inda za a rubuta masa eh ni a rubuta min kaza ni sai an rubuta kaza sai an ƙara kaza maganar da yake ta fito fili amma shi haka kawai ya dabaibai ya ce ai bata fito fili ba sai an ƙara kaza sai an ƙara kaza ya wahal da mai rubutun ko ya wahal da mai ba da shaidar akai to kada a yi haka a wa shahadata ko ya dora musu abin da bai dace ba a wajen shaidar wajen ba da shaidar wannan kuma bisa cewa wato ran ta farko mai fata ce wala yurarar shi yasa irin wannan dai mujmali ne ijmalin ya faru ne saboda tasarifi saboda sisar eh, shi yurarir in an yi idgamin za a ce yura- yurarwa haka nan yurarar shi ma dai in an yi idgamin za a ce yurarra to wanne ne a ciki wannan duk yana ihtimalin dukkan guda biyu shi yasa nan ijmalin ya faru ne saboda tasarifi ah, saboda tasarifin kalma to wa in taf'alu kamar na wanda ya gabata ne gare mu a can ba la turara walidatu wanda ta ya zama la turarir ne ta yi kuma ya zama la turarar ijmalin ya faru ne wato saboda zamo wasa ba tasrifi saboda tasrifinsa a wajen shafi'awa da mafi yawan malikawa suka ce sai a ɗauki duk ma'anonin guda biyu sai a ɗauki duk ma'anonin guda biyu shi yasa shi wanda zai ba da shaida ko wanda zai rubutu ya kiyaya a wajen ba da shaidarsa ko wajen rubutunsa daga ya cuci wanda yake bin hakim ko kuma ya cuci wanda ake bi a kowa a yi adalci gare shi hakanan shi kuma wanda yake shine mai haƙƙin shi ke bin haƙƙin to kai ya cuci marubucin kada kuma ya cuci mai ba da shaida kowa dai ya ba da abin da yake kansa wa in tafalu idan kuka aikata ma nuhitum anhu duk wani abin da aka hane ku daga gare shi da annan da ma a sauran gurare duk abin da Allah ya ce muku kakku yi in kuka ce sai kun yi fa innahu yin haka din fusuqun bikum kangara ce daga gare ku kangara ce kun nuna kangara a haƙƙin Allah subhanahu wataala Allah da shine yayi ku shi yake tafi da ku kome nasa ne kuma gare shi za ku koma ya dace a ce kun gangare wa tsarinsa ga yanda yace ai ku ce ku ba haka za ku yi ba haka ya dace ai bai dace ba lahiqun bikum wanda ba makawa sai kun ga abin da zai same ku akan wannan kangarar da kuka aikata wattaqullah bayan Allah a duk abin da kuke dai ku ji tsoron Allah fi amrihi wa nahyihi a umarninsa ku bi umarninsa wato zahiran wa baɗina hakanan kuma haninsa duk abin da ya hane ku daga gare shi to ku hannu zahiran wa baɗina wa yu'allimukumullah Allah subhanahu wata'ala yayi alkawarin zai ringa sanar da ku masaliha umurikum abinda zai zama gyaran lamuran ku duk lamuran ku kuka mai da su ga Allah subhanahu wata'ala kuka nemi me hukuncin Allah a ciki kuka bi wannan to kome na ku zai daidai abinda ke kawo dan adam ya shiga hali mummuna shine kin tsayawar sabon tsarin Allah da zarar mutum ya fita daga tsarin Allah to ya jefa kansa a wani hali mai wuya ya jefa kansa a mummunan matsayi tun a duniyar saballantana a lahira ai ilman nafi'a ilimi wanda yake mai amfani li'annal ilma domin shi ilimi haske ne da ba a ba da shi ga wanda yake ba mai tsoron Allah ba in mutum yana sai sami ilimi mai amfani to ya ji tsoron Allah amma wanda yake neman ilimi amma kuma yana bautewa daga tsarin Allah to wannan yana toshewa kansa yana toshewa kwakwalwarsa fahimtar ilimi mai amfani shugaba imam shafi ya ce ila waki in su a hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa a'lamani bi anna al-ilma nurun wa nurul lahi la yuhda li asi shakautu ila waki na kai wa na kai wa malami na ƙara shine waki ulul jarrahi na kai masa ƙara su a hifzi cewa ni sai in ji ilimi sai in ji karatu da yawa amma in kasa haddacewa in kasa kiyayewa ba harshe da ni wakilu ya ce ai ga abin da zan yi in ringa samun kiyayewar ila tarkil ma'asi shine in ba saba wa Allah in na ba saba wa Allah to duk abin da na ji ma na iya kiyayewa wa a'lamani ya ba ya sanar da ni cewa shi ilimi haske ne shi ko haske na Allah ba a ba da shi ga mai saban Allah imam malik radiyallahu ta'ala anhu shi kuma yace wanda ya aiki da abin da ya sani warrasa hullahu Allah ya gadar da shi ya gada masa sanin abin da bai sani ba zai zama abin da bai sani ba ma Allah ya bude masa kofar sanin haka fattakawa shi yasa tsoron Allah sababi ne lidayil ilmin nafi gaba da ilimi wanda yake mai amfani yanda ayat suratul anfal take faɗa ya ulazina amanu in tattaqullaha yatallakum furqan in dai kun ji tsoron Allah Allah ya ba ku ilimin da za ku bambance tsakanin gaskiya da ba gaskiya ba za ku gane gaskiya a matsayinta na gaskiya ku gane gaski rashin gaskiya abinda ba gaskiya ba a matsayinsa na cewa ba gaskiya ba ne wato halin mukaddaratu hali ce wadda take mukaddara amma an ce hali ce mukaddara kuma wajen malaman na sa iya cewa ai haka ba za ta yi ba saboda tun daga shi an fare ta da wawi ka'ida ko wadda malaman na suke faɗa shine cewa jumla wadda take an fare ta da fi'ili murari'i wanda yake musbati in dai ta zamo hali ce to ba yanda za a yi a sa mata wawi yanda ibnu malik yake faɗa alfiya wa za tu bad'in bi murari'in sabat hawat ramiran wa min alwawi halat wa za tu bad'in bi murari'in sabat hawat ramiran wa min alwawi halat aw mustanafin ko ko a'a jumla ce mustanafa wa ubangiji kam yana sanar da ku yayi alkawarin lalle zai sanar da ku inda kun tsaya gare shi wallahu bi kulli shay'in aliyyim ubangiji masani ne da komi ya san duk abin da bawa yake ya san halin da bawa yake ciki fa yujazi kullan shi yasa zai saka wa kowa min alfasiki daga wanda yake kangararren wanda ya kangare wa umarnin nasa wal muttaqi da kuma mai tsoron nasa zai musu sakayya alama sadara minu bisa abin da yake ya afku daga gare shi bisa abin da yake ya afku daga gare shi wanda yake ya ji tsoron Allah zai ga sakayya kyakkyawa bisa tsoron sa Allah subhanahu wata'ala uiddat lil muttaqina sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arha samawati wal ardu uiddat lilmuttaqina wanda kuma yake ya kangare din to shi kuma ga abin da yake jiransa wato ya yi hasarar rayuwarsa ta duniya da lahira wa ma'arin lubihi ilal fasikin allazi na yan ƙuru na adala in bada misaki wa ya kada wuna ma'amara labihi an yi sala wa yi su dona filari ula'ika humul fasikun to wa ulaka humul khasiruna ko wannan su suka yi hasara sun yi hasara duniyar su da lahirar su shi yasa kenan Allah yana sanade da duk abin da bawa yake kai lalle bawa ya tsaya ya ga ya kyautata rayuwarsa ta fuskar ya tafi da ita bisa tsarin da Allah ya dora shi akai tsarin nan da aka dora shi akai dan ya kubuta ne duniyarsa da lahirarsa dan ai masa maganin fadawa cikin duk wata rigima ne a duniya da lahira shine aka dora shi akai shi yasa ya gode wa Allah bisa dora shi bisa tsarin kuma malamai da yawa suke cewa shi tashri'i na Qur'ani shi kansa ai mu'jiza ce tashri'in nan na Qur'ani shi kansa mu'jiza ce saboda ba wani tashri'i kamar sa haka din yadda tashri'in nan na qur'anin yake yana tabbatar mana da cewa lalle qur'ani kam daga wajen Allah ne domin yadda aka tsara komai na duniya da lahira wanda yake mahaluki bai da ikon ya kawo tsari kamar haka shi yasa sai ga tsari na wanda suke mahaluka koda sun yi shi suna ganin ya cika ya cika an yi kome a kai an yi kwamiti ne na su duba su bincika su gaya aka yi dokar da kome su gyara su gyare gyara a kai amma ƙarshe ba za a samu shekara ɗaya biyu ba sai an fara kokawa da cewa tsarin nan fa bai yi ba tsarin nan fa bai yi ba ana bukatar a gyara waje kaza idan da nan kaji an sake nada wasu masu duban ya za a yi gyara su kansu ma su ma su gama kawo gyaran nasu a sake sa wasu saboda duk na mahaluki ne tsari ne na mahaluki wanda yake tauyayye shi yasa a koma ga tsarin Allah subhanahu wata'ala shine sai duniyar da lahirar a samu kubuta a samu lafiya a samu zaman lafiya Allah ya azurta mana komawa ga tsarin nasa Allah ya sa mu zamo masu komawa ga tsarin nasa ya gyara dukkan lamuran mu tambaya cewa akan bashin da ma'aikata ke karba a wurin aiki wasu sukan karbi bashin zuwa wata daya wasu kuma zuwa shekara wasu ma yakan fa haka amma kuma a ce za sai sun ƙara wani abu a kai wato sai sun ƙara wani percentage a kai menene hukuncinsa to ai yanda aka faɗa duk riba haramin ce ai wannan riba ce a fili inda za a ba su kudin ne a ce kuma in sun tashi biya za su yi kare shi yasa wannan haramin ne ba daidai ba ne hadisai dewa sun zo da nuna munin cin riba akwai hadisin da yake cewa wato riba dirhami na riba ya yi daidai da zinar saba'in a musulunci wanda ɗaya daga ciki a ce ma mutum ya yi zina da mahaifiyarsa wal iya zulillah kaga munin riba kenan ya kai inda ya kai a duban shari'a shi yasa lalle a kiyaye riba wanda yake ya kama dole ba shi da mafita sai ya ta'amuli da riban to wannan kuma an faɗa cewa a rarura tubihul mahzurat an faɗi cewa cin mushe ba daidai bane hurrimat alaikumul maitatu waddam amma a ƙarshe da aka gama lissafawa aka ce famanin ɗorra fi mahamasatin gaira mutajanifin li ismin fa inna allaha gafurur rahim wanda hali ne ya kama bayan da zai sai ya ci mushen ya ci mushen to kuma wannan alarura ce masabar malikawa suke cewa wala ba ta lil mudarri an ya kula maitata wa yashba'a wa yatazawwada minha fa in sagana anha da rahaha ba laifi ga wanda larura ta kama ya ci mushe ba ma ya ci kawai ba iyaka inda zai rike rayuwarsa a'a ya koshi ma ya koshi ma daga mushen kai ba ma ya koshi ba ya ma ɗauka ya guzuri da ita don ta yi a gaba ma ya nemi mushen ma ya rasa a nan ya samu mushen to ta yi a gaba ma ya kai matsayin da zai nemi mushen ma ya zamo ya rasa shi yasa ya ɗauka ma ya guzuri amma da zarar ya wadata daga gare ta me ya hukunci wajibi ya zuba ya san cewa mushe ce Allah ya kiyaye mu Allah ya ba mu ikon yanda za mu tsaya da hukunce hukuncensa Allah ya ba mu yalwa yanda zai zamo mun fi karfin neman riba ma sai mun ci haramun Allah ya wadata mu da halal Allah ya wadata
ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم to ah, qala Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wa in kuntum ala safarin in ya zam kuna halin tafiya ne in ya zam kuna cikin halin tafiya ne ai musafirina kuka zamo matafiya ne wata dayantum kuka yi mu'amala ta bashi kuka yi mu'amala mu'amalar da yake ta kunshi bace a cikinta wannan wa in kuntum ala safarin fi isti'aratun tabaiyatu akwai isti'ara tabaiya a cikin sa akwai isti'ara tabaiya a cikin sa haisu shubiha zarfiyatul mutlaqatu bil isti'la'il mutlaqi inda aka kamanta zarfiyanci wanda yake mutlaqi da isti'la'i wanda yake mutlaqi nan waje ne da da haƙƙinsa za a yi amfani da fa a ce wa in kuntum fi safarin amma kuma sai aka yi amfani da ala aka aro ala a gurin fi shi yasa an sami isti'ara kenan fasarar tashbihu min al-kulliyat lil juz'iyyat sai zama tashbihin yana su daga gaba ɗayan zuwa ga bangarorin fasu'irat alal mawru'ati ala al mawru'atu lil istila al hasi li ma'ana fi al mawru'ati lil zarfiyyati al hasati sai aka aro ala ala wadda yake an ajiye ta don nuna istila'i na musamman aka aro ta ga ma'anar fi wadda yake ita kuma an ajiye ta ne don zarfiyanci na musamman aksa wala usalli banna kun bi juzo in na hali wannan akasin wanda ya zo ne a ayar wala usalli banna kun fi juzo in na hali inda shi wannan ala ce za a yi amfani da ita amma aka aro fi wal jami'u bainahuma jami'i tsakanin shi musta'aru da musta'aru minhu at-tamakkun fi kulli tamakkuni a kowanne haka ma annal musafir mutamakkinu min as-safari kazalika al-rakib mutamakkinu min ar-rukubi wa musta'alin 'ala al-markubi kamar yadda matafiyi yake ya samu damar tafiyar to haka ma wanda ya hau kan wani abu shi ma ya samu daman hawan ne ya ɗaukaka ne bisa abin da ya hau bagara sharar istiyaratun fasir da ƙaunihi ai musafirina mai tafsirin ya yi nuni zuwa cewa wajen nan ya kunshi isti'ara da ya ce musafirina wato isti'ara kuma koyaushe in ta zo a harafi to sai a ce tabaiya ce kamar yadda in ta zo a mushtaki abinda yake mushtaki kamar fi'ili ko kuma a sunan fa'ili ko sunan mafuli ko abinda ya kama da haka duk a sannan isti'arar sai ta zamo tabaiya ce wadda yake ko ta zo a suna wanda yake jamidi ba mushtaki ba to wannan ita ce wadda take asaliya shi yasa isti'ara ta kaskashi biyu dangane da nan akwai tabaiya akwai asaliya walam tajidu katiban ya zama lokacin da za ku yi mu'amalar nan da bashi mu'amalar da ta kunshi bashi ba ku samu mai rubutu ba da zai rubuta maganar bashin tare hannu to ai abinda za a yi sai a ba da jingina shi wanda bashin ke kansa sai ya ba da wani abu jingina don tabbatar da cewa ana bin sa bashi wato shi kira da mafasu ya fassara farukunun faruhunu sai a ba da jingina guda daya wafi kira ta wata kira ko fari hannu wato sai a ba da jingina jam'u rahane jam'i ne na rahanu makabura wadda take za a karba wato wato wato da ruhunu da rihanu di jam'i ne na rahanu shi rahanu mufradi ne to akan yi jam'insa da ruhunu akan yi kuma jam'insa da rihanu bi jam'i ne dai na shi rahanu maqburatu wadda za a karba tastawsiquna biha da za ku amince da bashin da ita shi wanda ya bada bashin wanda yake bin bashin zai zamo ganin wannan jinginar yana da madafa domin duk sanda mai kayan nan na jingina ya zo ya kaya na zai iya magana ina bashi na zan karbi kaya na to ka bani bashi na abinda nake bin ka bashi wa bayyana sunnatu a nan a zahirin ƙur'ani in aka ce za a yi aiki da mafhumin sharaɗin sai ya nuna cewa kenan wato ba a ba da jingina sai a halin tafiya amma kuma sunan manzo sallallahu alaihi wasallama ta bayyana jawazan rahani halaccin ba da jingina fil harari a halin zaman gida ma cewa ba da jingina ba sai halin tafiya kawai ba a halin zaman gida ma a iya ba da jingina in za a yi bashi ko an ci bashi a iya ba da jingina a halin zaman gida wa wujudil katibi kai ko da ma kuma sa inda yake akwai wanda zai rubuta dan zahirin qur'ani sai inda yake ba marubucin walam tajidu katiba in akwai marubuci ba a ba da jingina ba kenan to amma kuma sunna ta bayyana sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana cewa a ko da ma inda yake akwai marubucin a iya ba da jingina ka taqayyidu bima zukira abinda yasa kenan aka gaidance da halin tafiya da kuma inda yake ba marubuci li'anna tawsika fi ashaddu domin neman tabbatar da bashin a ciki ya fi tsanani don a halin tafiya daga kai sai mutum ya ci bashinka gashi ba a rubuta ba ba wani ai ya iya ma musu an dawo gida ya ce shi bai san bashin nan ba amma kaga in ka karbi jingina a hannunsa a wannan jingina ta zama shaida ce da cewa ya karbi bashinka ya karbi bashinka haka nan kuma inda ba wanda zai rubuta shi ma a sannan wanda zai bi bashin zai fi bukatar a ce yana da wata madafa yana da wata madogara da zai dogara da ita bisa cewa lalle ya ba da bashi wafa da ƙaunuhu faɗin ubangiji da ce makaburatu haka ɗin ya fa'idantar da ishtira da alkabari sharɗanta karɓa rahani a cikin jingina cewa sharaɗin jingina sai shi wanda aka baiwa jingina ya karɓa amma da zai ba shi jingina bai karɓa ba har wani abu ya faru to kuma wannan ba magana jingina jingina ta tashi kenan shi yasa lalle wanda aka baiwa jingina ya tabbatar ya karba wa hal yushtaradu min ar-rahin al-ikbaru yalla sharadi ne akan shi wanda ya ba da jingina ya zamo ya damka jinginar a hannun wanda ya karbi jingina da an yuslimahu rahana biyadihi ya zama ya miƙa masa jinginar a hannunsa hilafin akwai saɓani a nan tsakanin imam malik da shafi amma zance abin dogara adam shiradi cewa ba sharaɗi ba ne ba makawa kuwa karɓar ta zamo da sanin shi wanda ya ba da jinginar ko sanin wakilinsa da yaddarsa kuma da wanda aka bai wa jingina zai sato abinda aka bashi jinginar ga misali ya ce ya bashi jinginar tufafin amma bai mika masa tufafin ba shi kuma sai je ya sato tufafin ma don ya rike ya tabbatar da cewa lalle yana bin wannan abin an bashi jinginar wa matar rainu sai kuma Allah ya kaddara shi mai ba da jinginar ya mutu ko kuma ya samu tafilisi to a sannan shi wanda aka bai wa jinginar bai keɓanta da shi ba balwa usotul gurama da bari a sannan da shi da sauran masu bin bashi duk ɗaya ne a game da wannan abu dole ya haƙura a raba shi da sauran masu bin bashi to kuma dai a malikawa masabar imam malik radiyallahu ta'ala anhu sun karfafa cewa lalle ne fa abin da aka ba jingina ya zamo ya dore a hannun shi wanda ya karbi jingina idan ya komo hannun wanda ya ba da jingina da kowace siga ce kuwa to jinginar ta tashi yanzu misali da zai ba shi ajiya to kai abin da ka bani jingina gashi ka ajiye min to ba gana jingina ta tashi ya in ya dawo ya ce ba na abin da na baka ajiya ya zulzumi da kaya na ka ce in baka irin ai kaya na ne dama ko kuma matsalan ya ara a hannunsa ya bashi jingina matsalan kamar ta mota a yanzu ko ta doki sai kuma ya dawo ya ari motar nan ko ya ari dokin nan to shi ma kayansa na komowa hannunsa magana jingina ta tashi ya iya irin mai damusa ya ka damu da abin da na baka aro a ina wani daman aina wani shi yasa lalle kada ya koma hannun shi wanda yake rahinu ko yaushe a nan akwai rahinu rahinu shine wanda ya bada jingina akwai murtain murtain kuma shine wanda ya karbi jingina fi'ilinsu da bambanci shi wannan na mai bada jinginar sulasi ne mujarraji rahanahu rahana fa huwa rahinu ya ba da jingina shi mai ba da jingina ne shi ko na mai karɓar jingina to mazidi ne a sulasi ne aka yi masa ƙari ya koma humasi irta hana irta hana ya karɓi jingina ko huwa murta hinin shi mai karɓar jingina ne shi mai karɓar jingina ne to bai na mina ba'arukun ba'arar idan sashen ku ya amince wa sashe lariya ba a rukun ai sashen ku ya yadda uhu sahibu dirin wane ne sashen da ake nufi a nan shi ne mai bin bashi bi amana su barin ya yadda da amana sashen wahuwar madinu shi ne wanda ake bi bashi ya ce ainiwa ne don zan bi ka bashi ba sai ka bani jingina ba na yadda da kai na amince ba kuje ba sai ka bani wata jingina ba to falwar da lazai tumina a ma'anato ai da'ilul madina shi wanda yake bi bashi ya yadda da amanar shi wanda ake bi bashin alhaki ne bisa hakin sa falwar ta yano bai ce masa sai ya bashi wata jingina ba bai ce masa sai ya bashi jingina ba falu'adin da zai tumina amanatahu to shi wanda aka nuna an amince masa shi wanda ake bi bashin nan da aka nuna an amince masa ba sai ya ba da jingina ba akan bashin da ake binsa to ya ba da bashin da ake binsa inda aka nuna masa an amince masa aka ba tare da ba da jingina ba to do Allah shi ma in lokacin biyan bashin ya yi biya lami lafiya kai ya ce kuma shi ya san wata dabara daban a bashi da wata dabara don kowa ya dabara ya cuci dan uwansa a duniya ai wajen Allah ba zai cuce shi ba wajen Allah ba ba kowa zai bi masa haƙƙinsa walittaqillah ya ji tsoron Allah rabbahu ubangijinsa fi adaihi a cikin ba da wannan wato an aka karfafa maganar da lamura wato kuma aka yi rabbi tsakanin jawabin da sharaɗin da fa saboda jawabin ya zo ɗalabi yana cikin wuraren da dole ake yin rabbi siniyatun ɗalabi ya to wabi jami'in wabi ma'ana wabi kat wabi tamki wabi wabi tamki si magana kar zalika an karfafa wannan magana bai umurin da kawo wasu lamura min hal amuru yana daga karfafawa da aka kawo amri aka sa labul amri kwalliwaji wamin hata su yi tuhu amana yana daga wannan da aka ambace shi amana aka ce amana tahu cewa amana ce fa aka ba shi a hannun sa Allah ko yayi umarnin amar da amana ga ma'abucin ta inna Allah ya gurku mu an tuwa amana ce ila ahliha abdul amanata ila mani ita manaka wamin hal amru bi taqwallahi yana daga ɗarfafa maganar da aka yi a nan da aka umarci cewa ji tsoron allah fil adal a wajen bayarwa ya ji tsoron allah ya biya bashin nan da ake nusa cewa ba a karɓi wata jingina ba daga gare shi aka bashi bashin ba dalili ne ba na ringa wasa da dukiyar mutane ba dalili ba ne na ringa wasa da haƙoƙin mutane da suke kansu wani na tasirihu bi qawlihim yana daga wannan bayyanawa da faɗinsa Allah rabbuhu ya ji tsoron Allah wanda kuma shi ne mai tafi da baki ɗaya lamuransa ta riga shi ne musulun bashin musulman abdulmakon ya biya ya ci gaba da mu'amala man da dukiyar nan ba kudi ba ne zai ba kudin da ya san in ya biya ba shi in bai ɗauki biyan ba shi ne mu'amala duk wata za su kawo masa kaza to ya ji tsoron allah ta yi mu'amalar sai ma sun gama kawo masa ya wahala da wasaran cewa zai mura amma allah ya rubuta wannan gaba daya ko kuma rigo ne masa azaba a duniya ne amfanin dukiya rigo ne masa azaba a lahira ne amfanin dukiyar da ka tara ta a duniya kana murna da ka tara ba amma kuma a gobe a alkiyama za ta zame ma azaba madawwamiya daga ba amfani ga wani shi yasa ya daure din ya bayar kai ya ringa hangi hangi cewa ai kaza ai kaza ai ne wanda ya zama ba shi ba zan iya moratta ko zan iya kaza da yake din ya bar wannan hangi hangi ya daure ya bayar din dilin da yake amana ce take hannunsa wanda ba ta kuma shafi a da yake a wajen bayarwa wanda ya harsha ai wanda ya harsha ikarar barrabi ya ji tsoron umdura a zirabar ubangiji fil wadai a wajen kin bayarwa wala ma ilhu bihi kada ya masu taurin kiri a wajen bayarwa wala rara ta kuma shirarwada barayin allah kada ku yadda ku koyi shaidarwa izadu ilikin lokacin da aka yi kiran ku ne karamati ha don ku tsaye da shaida kada ya zama ku koyi shaida ka san garin da aka yi abu aka yi kiran ka ka faɗa aka yi ka kibi ka amsawa ba daidai ba ne ayin ita rawar buɗe ne ayyadda da ba shi wasu mai shahadatan an kiran mautu sai da rawa ya da hular bukulan bugun ba a iya gane wa ilmarmu na din sai ko daga shi wanda ake rubba shi faka na shahidin buɗe ya zama wannan yadda ta rasa kamar ya shirda ne da cewa wani abu musa ba shi ta suka taba hudun da ya koya shi wadda suka taba shahadatan buɗe kamar ya ɓoye shaida wani rubin gwamnati ba kama duk wata shaida da aka kawo da kuma zan bi sau momini na na rajin wasu ke cewa to an shira ɗauke shi musu umoma a bar shi musu umoma ya haɗa da shi wanda ɗin da ya san ana bin sa ba shi ya rage ana bin sa ba shi to kwata daga buhari ya dawo ya ce ai bai yadda ba haka nan kuma duk wanda ya ba da shaida ma ya ba da shaida kai ina in an bukaci shaida ta saka to ya ba da shaidar tun yake buwarar ruwa domin ya kuma wanda ya ɓoye shirya lokacin da aka nema da gurgure shi ya ba da shiryar fa'inda hu asibin kwallo haji da wasu da zuciyarsu mai laifi ce zunubi ne da ya gurbe ya kame gure zuciyarsa wannan ne ya hanga shi da ya gaba ilba da shaidar ga shi ko an ce ya ba da shaidar in ba haka ba wanda zuciyarsa take kwallon take larami lafiya aka ya ba da shaida don a samu a kukutar da halki razi ba da shaida kun sabi zuciyar an kirɓanci zuciyar da ambato wannan muhammadu shahadati domin zuciyar ita ce gurin shaida zuciyar ce take shaidawa da abu barki ya fada shi barki ala ce ta fada amma an dubu shaidar zuciya wani agogi za su ba domin shi ita zuciya idan ke laifi ta biya hungar ruhu da sauran gaɓoɓi su su bi shi yasa an an ga mutum ya laifi da wata gaba ta wasu zuwa lahira to sai da zuciyar su ta fara yin laifi shi yasa an dubu a sashen hadisai a kullum da safe saurin gaɓoɓi suna cewa da zuciya to fa ba su biyayya ne gare ka in ka yi laifi sai ka jirawo ma mai laifi in kuma ka tsara gaban allah su ka jawo hudun ba mu tsara gaban allah shi ya samu kamar mu rikiya raka ka biki a rayu wannan kamar irin mulkiyar kan kuma shi su hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a takawa halakuna tsoron Allah a zuci ne a takawa halakuna tsoron Allah a zuci ne manzo Allah ne mai tura hassan uku tsoron Allah ba a baki bane ba a idanu ba ne ba a wani abu ba ne ba a azuci ne zuci da wata zama mai tsoron abuwa wato sauran gabobi masu zama masu tsoron allah amma irin zuci da wata zama ba wani tsoron allah ba ce to tsoro zama lima ko ko sun bayyana tsoron allah ba zuri kai ba ko da sun bayyana tsoron allah ko ba zuri kai ba to a kullum kubu wani yasara zuwa ayo zuciya zara ba kan haka mu'ara kabatin mu'ara su da ko shi mutumin da ya koyi ya yi masu wanzuwa ba a kan koyi shiridar yurin yadda ake wanzuwa ba da wasu zunubi yadda wake rara wato wanzuwa ba da masu zunubi والله ما تعبدون أجلهم سنيفا وما مسلمين وما عبدوا كتائك تعوى لأنه قوم شيء من لا وعلى الشيء من ba wani abu daga cikin ƙarfi ko kudin teku ya gari duk abin da ke aikatawa ko ne ne a bayyane da Allah wannan ma'anar aka ci gaba da bai bita ta mai yankwararwa rarawar yin tudu wa mutu ya bi su kuma auki kowa su kuma yin yawa ta fada a su ba ta gaba ba da hana ya fi ne shirin da kisan ba Allah ku kowa wani abu da yake kula gare shi a sama ko a ƙasa ta yi jiran zuma wani ɗan ubangiji zuwa halitta ga walauƙira sautayya a amarar yi bisa ayyukansu hariran wani shirma wanda ya alheri ya ji kyakkyawan sakamako wanda aiki mummuna kuma shi ne da mummunan sakamako ya zama ne illa da ku sana wa ɗora su so ba wa su ba su ba Thank you. Thank you. الله فيملك من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير لله ما في السماوات وما في الارض baki ɗayan abin da ke samar da abin da ke kasu bin mulkin Allah ne halittar sani bayan sani mulkin sani shi ya sa ya ba su dafa su yadda ya so wani tudu ma wafili an kuma in kun bayyana abin da ke zata wata hukumi na sirri daga makonar nufi wal'azumi alaili da kudurin abiya bisa aikatawa abin da yasa ya kawo wal'azumi alaili don ya nuna cewa ita zuciya ba a rukwanta a kan mummunan aiki sai ta kudurce lalle zuwa ta aikata ta san da rukuda ba wa bai samu aikatawa ba to sai a rike shi a kai amma don zuwa zuciya ta sarrafa aiki mummuna mawafata kudurin aniya a kan aikatawa ba to mutuɗe ba wa bi aikata ba wannan aniya fi masa wannan sai zama ba wa aniya fi masa ko kuma kuka ɓoye abin da yake zuciyar taku kusa kuka ɓoye muharasin kundi hindu ku sani ne allah zai muku hisawar biyi wa kansa ya hudu kundi zai ba ku labari da shi yawan kiyama ta ranar kiyama wani rana ka zuwa lokaci ka zuwa a waje ka za karin da sa'ada ka za a zuciyar ka zuwa sai ko ka zuwa din ba daidai ba ne wani ra'aga ta za lokaci ka za abubuwa ka za karin da saka ka za a zuciyar ka ka sauko haka ba daidai ba ne mili jirawo kai haka mili jirawo kai haka wanda ne sai da tuna a wani shirarar bilma ta ala an hauki ke cewa mai hankali ko da a ce ba aljanna ba wuta a ce zai tsira gaban allah allah ya ringa faɗa masa laifukansa ta na zuci hatta abin da ya sa gaban zuci ayyuwar isra ce mai hankali ya kiyaye laifukan domin ko ai ba abubuwa ba su ba wata amma wanda yake shi ne mahalici ne cewa babban mawajin sa ka gaba domin da karanta wa malin kafotar kawai tashin hankali ne da tuna wani wannan jiwa kuma ubangiji da su hara da wato ana shi sa ya sa cikin cikin ko ba a yana ko ba a wuta jiwa kuma ta hankali ne yayi shafawa amma yayi surawa a gaban wanda a da karanta musu kukan su kula da tubi mai kai da tubi mai shau wani ne ya gafa ruwa ga wanda ya so mada surata na hu ya fara gare shi wani ozit ne na shau ya wakon kuma wanda ya so ta zuwa ili masu masu azuwa ba wani fiye da milan nan hukumar da matsayin auzi zan yi wata wa'arwa da ta sami iri na da zan zuwa kamar ta mutu da kukwai da su mana shawon wasu mana shawon har kuma abubuwa da shawon ya zuwa a cikin biyu bisa jawabin shawon wata wadda ita ba ya ce ta yi da tsoro da duniya shirawo a zuwa mai shawo a yi kuma kuma ya zama iski yake da su ya zama jirgin da kwara da mutu da ne ma kuma da Thank you. وتردهم لكن تركوا وعصيهم ما يوم صدقوا أن صلى الله في صلاة من قراءة وتبت شيئا ولا ibn al-jawz ke wajen Kinawi Musa wakisimama waamuru wahalilisema uchafu ardhini warasimama uchafu wasikilize umri wakikusuwati wawafalme wakufa kuna wapo wote wao yupo kudili Thank you.